da addininmu kamar yadda dan uwa malam Aminu ya gabatar yau in Allah ya so yadda a bisa al'adar wannan shiri tunda muna kyauta zaton sati mai zuwa iwar haka insha Allah bakin mu a kame yake muna cikin ni'ima muna cikin alherin azumin wata Ramadan insha Allah so za mu dan tattauna ne mu yi shimfiɗa kan falalan wannan wata daga nan kuma za mu tafi hutu sai bayan sallah in Allah ya sanar da sai mu sake waiwayowa Allah ya ara mana numfashi kamar yadda ya saba ara mana a watan Ramadan a wata ne da yake yana cikin wato lokuta da zamuna a wajen dukkan wani musulmi yana da muhimmanci kwarai kuma wannan muhimmanci ko wannan kima ko wannan daraja tana liƙe ne da shi watan kuma hikimar ko in ce darajar tana liƙe kuma da zukatan mutane da gangan jikin mutane za ka ga duk inda wani mutum musulmi yake inda yana da imani kyakkyawan imani da yardar Allah insha Allah za ka ga yana yana yana farin ciki dangane da shigan watan kuma yana murna dangane da alherin da zai samu a ciki fatanmu Allah ya ba mu imani kuma ya ba mu takwa ya ba mu tofiki da dacewar cin moriyar wannan wata yaya musulmi ya kamata a ya fuskanci wata ramadan malamai suna cewa da a ce wani abokinka ko uba ko dan uwa ya yi tafiya shekaru ko shekara ko wasu watanni masu tsawo wanda ka san mutumin nan yana da alheri ka da shi sai ya tafi zuwa wani lokaci kamar ya yi wata goma baya nan ko wata tara to sai ya ce maka gashi nan zai dawo don Allah yaya za ka yi lokacin da za ka fuskance shi yaya za ka yi lokacin da za ka tarye shi za ka ce yau kana da babban bako ya kamata ka yi masa kimtsi gaskiya ne wannan mutum ne dan uwanka watakila wata zai bata mara watakila wata ya maka mai daidai to ya yi tafiya watansa sha ɗaya baya nan ko wata sha biyu baya nan yanzu ya dawo za ka fafata za ku haɗu da shi sati mai zuwa to kaga ba za ka iya kwatanta irin farin ciki da za ka fuskanta ba kamar za a ce matarka ce ta tafi karatu wata shekara guda ko na habibinka masoyinka ina jin za ka yi himma za ka yi murna wajen karɓansa musamman ma dai matar
wato kun fi damuwa da su malami ne gaskiya ne dama an ce malamai sun fi kula da mata haka aka ci to Allah saka yau kan na tabbatar gaskiya wato za a kula da ita kenan to ai kaga ta yi tafiya ta dawo akan wannan gaskiya ne ya kamata a kula da ita haka ake son musulunci a kula da mace a mutunta ta Allah dai raba mu da sharrin su to shi ma Ramadan tunda ana son sa kuma ya yi tafiya. Mun yi sallama da shi tun bara, yanzu gashi ne yana dawowa. Sati mai zuwa in Allah ya so yadda muna neman Allah ya mana alfarma ya ara mana numfashi da mu za a yi shi insha Allah. Watan Ramadan shine wata na tara, abu na farko kenan, shine wata na tara a wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Qur'ani ya ce inna iddatu shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah. tun ranar da Allah halicci sammai da ƙasai Allah ake lissafa kwanaki da watanni da haka a jerin watanni a guda sha biyu ɗin nan to watan ramadan shine wata na tara tun daga halittar duniya ga baki ɗaya so yana da kyau mutum musulmi ya sani watan tara shine watan ramadan duk inda aka je aka juya to watan tara shine watan ramadan wannan lissafi kuma sayyidina Umar ya fare shi lissafin a wata kaza wata kaza eh Umar ibn Khattab Qur'ani da ya faɗa cewa a cikin Tauba inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tadlimu fihi anfusakum to dakta bari mu zaga masu tallace tallace kafin mu dawo gaskiya ne kamar yadda na yi bayani a duk lokacin da mutum ya yi babban bako ya kamata ya kyautata kyar- karbansa Mm.
da haka musulmi ku kyautata karban wannan wata ku yi kimtsi kula da abubuwa da za mu yi bayani kamar haka saboda muhimmancin watan ya kunshi abubuwan da za mu faɗa shi watan ramadan wata ne wanda yake a, Allah ya saukar da alqur'ani a cikinsa shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan Mm.
ومن شهد منكم الشهر wanda ya halarci watan yana nan watan ya kama a cikin ku shine shahida Mm.
ba wanda ya gani da idansa ba falyasumhu to yayi azumi wannan aya tana nuna mana hukuncin daukan azumi idan ka halarci watan kana nan aka ce an gani ka dauka sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati dakta wasu suna cewa wannan wai shahidan nan shine mutum ya ganshi kiri-kiri a ba haka da idansa bane shi yasa ai na maimaita shahida hadara ake ne haka malaman tafsiri suka faɗa na'am ومن شهد منكم الشهر فمن حضر na'am wanda ya halarci watan yana nan Mm.
babu wani dalili ba inda aka faɗa cewa sai mutum ya ga wata da idansa zai dau azumi na'am musulmi ku sani kuskure ne duk wanda ya ce baya ɗaukan azumi sai ya gani da idansa Mm.
to ya makaho zai yi ya mai raunin ido zai yi yanzu nan fa a yau da gobe ma mu'amaloli sai ga mutum baya iya rayuwa sai ya sa gilas haka yake to ya ballanta na ganin wata a ce kowa sai ya ga wata a cikin mu kaga ai ba daidai bane wannan kuma dakta akan fara ganin wata kaga wani ya kwan biyu ya kwan uku bai ganshi ba Duk in haka masu- ne da sai mu jira kenan in To ban ka ganshi ba gani?
har sai sanda na ganshi to kaga ba daidai bane sai ka zauna ka ce sai kai ka gani da idanka da haka duk wanda suke ba mutane fatawa suke su dau azumi idan ka ga mutum musulmi an dauki azumi a duniya yana cin abinci a kasuwa wai shi dan gargajiya ne Mm.
wannan ba daidai bane ba ilimi ya zo an waye da an ce an gani ku dauka haka annabi ya ce sun mu li ru'yatihi wa aftiru li yu- li ru'yatihi na'am idan an ce an gani da an ganshi ku ku- ku dauka da an ganshi ku aje Mm.
haka wajen sauke azumin shi ma da an ba da labarin an gani shikenan sai a yi aiki da abin da aka faɗa shikenan a haɗa kai a zauna lafiya wannan shi ne sannan shi wannan wata na ramadana malamai suka ce shi ne watan da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin mamaki da Allah ya zo zai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba asahu sai ya turo shi ko ibta'atha Allahu fihi nabiyahu wa khalilahu khataman nabiyyin wa imamul mursalin Muhammad ibn Abdullah kaga ashe watan yana da daraja tunda Allah ya zaɓi wannan lokaci ya turo shi sannan kuma shine watan da ah, Allah ya sanya duk abin da aka yi na zunubi kafara ne duk abin da ya gabata kamar yaya ma'ana yafiyar zunubi Allah yana yafiyar zunubi a ciki na'am shine ash-shahru alladhi ja'ala Allahu minhu ila ramadan ma ba'dahu kafara wa ramadan ila ramadan daga ramadan zuwa wata ramadan kafara ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi bayani a cikin hadisi Mm.
salloli biyar suna kankare zunubin da ke tsakaninsu as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al jumu'ati daga juma'a zuwa juma'a abinda Mm.
ka aikata na ƙananan zunubai Allah ya yafe maka matukar ka samu juma'a lafiya na'am duk sati kana samun sallar juma'a Allah ya yafe ma zunubanka wa ramadan ila ramadan daga wani watan ramadan zuwa wani watan ramadan kamar yanzu ramadan din bara ina Mm.
tunawa sallaman da muka yi anan muka ce mun ta hutu Mm.
gashi mun sake dawa to mukaffiratun lima bainahunna mashtunibatil kaba'ir duk abin da aka aikata na laifi ƙananan zunubai sun kankare an goge su saboda albarkan wannan wata na'am to kaga duk wanda Allah ya bashi dama ya karbi watan nan ya aikata abin da ke ciki ana kyautata zaton Allah ya karbi ibadan sai ya zama kafara gare shi da abin da ya gamata sannan kuma a a shine watan da farkon shigansa daren farko Mm.
da alheri yake dannowa yake shigowa na'am kamar yadda ya zo a riwayar Imam al-Bukhari kitabu siyam Abu Hurairah yana cewa idza jaa ramadan futihat abwabul jannati futihat abwabul janna in dai ramadan ya zo alherin da yake zuwa daren farko Allah sai ya sa a bude kofofin aljanna gabaki daya wa ghulliqat abwabun nirani sannan kofofi na wuta kuma a rufe su gabaki daya kaga wannan masha Allah alhamdulillah an bude kofofin aljanna me ake nufi yawa me hikimar bude ƙofofin shiga- aljanna da rufe ƙofofin a shiga wuta?
kawai ai ta ibada a shiga kamar yaya a ai shirya?
ai najatu safina kenan safinatun najati kenan ma'ana Allah yana so a yi ta ibada da a shiga aljanna na'am wuta kuma Allah baya so a shiga Mhm.
dan haka sai ya rufe kofofin wutan ma gaba daya Mm.
ko ka zo ma sai ka tara a rufe ka koma ka shiga ta aljanna na'am Allahu akbar Allahu akbar in amma da musulmi sun gane wannan garabarsa su yawaita sallah a Ramadan su yawaita sadaka a Ramadan su yawaita yafiya a Ramadan su yawaita rangwame a Ramadan yan kasuwa su sauƙaƙa farashi a watan Ramadan su taimaki bayan Allah a tuna da marayu a watan Ramadan a tuna da gajiyayyu a watan Ramadan a raya masallatai a watan Ramadan a kai abinci masallatai a watan Ramadan a yi ta dandali-dandali na iftar da sahur ciyar da mutane bayan Allah a sauƙaƙa wa mutane a watan Ramadan wata ne da alherinsa ba zai iya faɗuwa a baki ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa idza dakhala shahru ramadan futihat abwabus sama'i wa ghulqat abwabu jahannam wa sulfilat shayatin in dai watan Ramadan ya zo to ana bude kofofin aljanna duka sannan kuma a rufe kofofin wuta ga baki daya ba abin da ya saura illa duk wanda yake mai son alkhairi ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi ash-sharri akhsir ya mai neman alheri fuskanto taho ya bawan arziki ya mai neman yafiya ya mai neman aljanna ina wanda yake so ya shiga aljanna ga watan ramadan ya zo ka miƙe ƙafa ka yi ibada ka yi sallah ka yi ta sadaka ka bi iyaye ka faranta wa makota ka faranta wa abokanai ‘yan kasuwa ku sauƙaƙa wa al'umma annabi masu man gyaɗa sauƙaƙa masu siga da omo masu kaza masu kaza sauƙaƙa amma abin da zai bakanta maka rai yanzu wasu suna nan suna ta mugunta ne ana ta ɓoye buhunan siga ana ta ɓoye buhunan kaza musamman yanzu halin da ake ciki na rashin kuɗi a hannu abin tausayi idan har kirista a ƙasan nan in za a yi kirsimeti suna karya farashi har fa mai shagon kyamara fa har mai shagon batir fa yanzu mai ama- alamar alakar kyamara da kirsimeti ko batir da kirsimeti har mai mota fa har waye fa inda kirsimeti yazo sai su karya farashi suna happy christmas amma musulmi ba happy ramadan karim ramadan karim sai kasar larabawa sun kwace ibadar a wajenmu sun kwace neman ladan a wajenmu mutum ya ce ramadan karim ma bana ma ya yi bana a ƙofar shagon sai sa ramadan karim ya ɗan rage naira goma a cikin naira ɗari biyar da yake cin riba wallahi wani bai zai yi ba saboda tsabar ke ƙasar zuciya da rashin tausayi wallahi al'ummarmu suna buƙatar wa'azi al'ummarmu suna buƙatar fadakarwa al'ummarmu suna buƙatar a ha- haɗa su da Allah wai ku 'yan kasuwa wai me za ku yi da kuɗi me za ku yi da kuɗi kuɗin da kuka tara bai hana ku ciwon suga ba bai hana ku ciwon zuciya ba bai hana ku hawan jini ba ‘yan kasuwan da suke rike amfani suke rike kayayyaki suke tsananta wa talaka me za ku yi da kuɗi yanzu ba kwa san alheri yanzu ba kwa san addu'a yanzu ba kwa san Allah ya albarkaci kasuwancinku yanzu ba kwa so yanzu ba kwa so yanzu ba kwa so wannan wani irin abun kunya ne a ce kirista a ƙasar nan yana sauƙaƙa wa al'ummarsa saboda wani wata da ya zo na ibadarsa amma ni musulmi zan ƙeƙashe idona a lokacin da ake saukar da alkhairi da albarka ni kuma lokacin nake tsananta wa mutane dakta wasu sukan ce sukan yi haka ne domin a- a- akwai a- a- a- mutanen da suke tallafawa a watan in suka samo riba sai su je su tallafa wanda suke tallafawa me za ka to ka tallafa mutane ka tsananta wasu wannan ba hujja bane ba ai ba inda aka ce ka ka tsananta wa wani ka tallafa wa wani Mm, ai shi wannan shine tallafin na'am mutum ya zo sayan abu yana tsammanin sa 500 ne a ce kawo 350 na'am yaya aka yi aka ce ramadan karim da Allah muna so mu ga ramadan karim yan yan yan yan adaidaita sahu alika ramadan karim a jikin adaidaita duk wanda ya hau ya ji dan sanyi sanyi cewa a watan ramadan ne masu motar haya ramadan karim masu shaguna ramadan karim masu injin nika masu injin markaɗe ramadan karim shagon man gyaɗa da magi da omo da gishiri da siga ga masu kwai masu ƙwai Ramadan Karim ka san wani abu malam akan wakalla yanzu fa sai da kwai ya koma hannun mata sai da kwai yanzu ya zama business din mata online ake sai da kwai malam Aminu barin ga maka wannan matan dai da kake karewa yanzu mace sai kaga tana tana zaune a gida tana dila kiran ɗari biyar yanzu ta waya suke sai da kwai ni wani yanzu mai wani wani mai gida sai dai ka ji matarsa suna cewa akwai kwai kaga dankali yanzu mata ke sai da dankali a buhuna za ta ɗauko maka hoton dankali ta turo kuma daga ina daga jos za ta sa a yi mata oda su sai da dankali su sai da kwai kai matan mu yanzu Allah Allah Allah gaishe su alhamdulillah kaga a an samu ci gaba mazajen sai dai su da mun ba ci suka kawai ba kenan.
suka nake a Ba a sai a a sun ba siya ba kenan.
a ba wala aminu a tausaya musu wala Allah ya- Allah murna cewa Allah Allah ya kawo matan mu sun ka samu sana'a kuma abin da zai baka sha'awa Na'am.
kwan ba fatalla nake yi ba eh kwan da mata suke sai da shi online din nan eh ya fi kyau ya fara masha ya fi na Allah.
shaguna yanzu kaga in ka je shago sai ka wada dubu biyu da wani abu ka siya amma wallahi za ka siya a wajen mace online ko mata ka ta sai maka online sai a sayar maka shi dubu ɗaya ɗari bakwai da ɗari takwas aka maka Allah kuma har kofar gida fa za a kawo su maka ba su da shago da suke biya du shekara watakila shi yasa To, kudin shagon malam aminu ba na tare da kai anan me yasa kake tsananta al'umma annabi muhammadu a wannan wata da ake magana a sauƙaƙa ko ba su da shago ko suna da shago ko na ba mu dai muna murna akan wannan kasuwanci yau da haka yanzu nan gaba dan buhun dankalin ka in zaka siya ba wa matarka ta shiga online cikin yan uwanta mata kana zaune zaka ji mota ta zo daga Jos ta yi fakin an kama buhun dankali lafiyayye musamman a wannan wata da ake son a ci dankali so ina murna na faɗi wannan ne saboda ba na son na ga mata suna cikin wahala insha Allah ba za su yawwa mata malam maza yanzu yawanci ba sa ciyarwa malam aminu maza yanzu ba sa kayan sallah malam aminu wasu daga cikin su daidai da ƴaƴansu su musu ɗinkin sallah ba sa yi. to kaga in mata sun samu sana'a suna yi to kaga ya kyau to Su muna musu tallafa.
wa'azi su ma ƴan online ɗin nan mata ƴan online masu business online har da ku a cikin wannan wa'azin ku ji tsoron Allah ku sauƙaƙa wa al'ummar annabi ku rage farashi kuma wannan ya yi kyau in kun yi haka kuma za mu ci gaba da yi muku addu'a fatanmu ma kasuwancin ƙasar ma gaba ɗaya ya dawo hannunku kawai to dakta wani jan hankali za ka yi gare su dangane da tallafa wa mazajensu a irin wannan yanayi da mazajen suke shan wahala ba su samu su kuma gashi har gida business yau na malam zuwa.
aminu babban tallafi ai ta zauna a gidansa tana zaman aure ai babban tallafi kenan malam aminu ne ba so kake a ce a karya musu jari ba wato abin da yasa bana so ne magana akan wannan Mm.
barin gaya maka wani sirri ko ne ka sani galiban mijin da matarsa suke sana'a in Na'am.
tana sai da manja ka san baya siyan manja mai kokari ne zai ce ba yi mana abinci ki rubuta in tana sai da maki ba zai sai maki ba sai ce dauki ki rubuta a tamfa da take sayarwa sai ce a dinka wa ƴaƴansa kaza ki rubuta wallahi kaza ai ta rubuta ila kiyamin sa'ati ba biya suke ba da yawan daga cikin watakila ai kaga jarikan da suke samu duk daga gurin mazajen ne shi yasa in shi ma sai amfani da wannan watakila ya ce ta rika to ya ba ta ya ba ta jari kuma sai karya ta malami ai bai bai kar ka goyi bayan sa akan wannan wannan cutarwa ne dan haka wasu matan ma suna sana'ar mazajen su ba su san suna yin sana'ar ba dan me dan saboda yawanci sanan abu ne in miji ya karɓi bashin mata bai fiye biya ba wallahi
dama Kada- akwai bashi tsakanin mata da miji ai kwarai ku da gaske ba su suka kai na'am kwarai da gaske ba su suka kai akwai bashi sosai ma na'am Eh. ai wani ne ya aure wata matarsa ana budurci na'am haka in ya zo sai ce da Allah da Allah dan ba ni aran dubu dubu biyu dubu dubu uku haka haba nawa yanzu ni ai tsakanin mu da kai ba ba shi wallahi alhamdulillah to haka kaga take dakta faɗa haka ya tana- kamata duk su ka kasance saurara ka ji mun tana Na'am.
amarya ne ai haba nawa ba shi wallahi ba ni ba shi tsakanin mu dauki kawai kawai. malam tun da ta dau ciki wata shida bakwai takwas ta fara zama da kyar tashi da kyar kaga na'am mutumin nan baya bada kuɗin awo yan abubuwan nan na jin na cin daɗi in mace mai ciki ta ɗau ciki a ɗan sai mata yan abubuwan makula shi masu daɗi ta ga mutumin nan ya bushe kyamas ta zo ta haihu da ƙyar aka tsira ai nan gaba da ya zo ya ce ba ni sai ta ce to za a rubuta sai ce "Ah, kin ce ba ba bashi tsakanin mu bashi, sai ta ce "Ah, wallahi akwai yanzu yanzu wannan- wannan matan laifi ta yi ba ta yi laifi ba wato mu yawanci maza ka yi haƙuri ba mu da kara ne ba mu da kara kuma yawanci ba mu fiya cicciɓa matan mu taimake su wasu na yi gaskiya amma wani wallahi in matarsa ta samu su ya karya ta su wannan shi yasa kaga ban mai da hankali akan bayanin su zo su karya jarin su abin nan kawai ya biya ya miji ya biya ya biya kuɗin omo ya biya kuɗin magi ya biya kuɗin manja don jari ya yi ƙarfi a cikin to me zaka ce akan wanda zai rika jin haushin matar lokacin da take wani abu kuma ya gabata tallafawa a gidan sai rika jin haushi da damuwa in ya ji haushin ta ma a banza ya ji daidai yake da ya ji haushin mai shago a kofar gida mai shago a unguwa in ya je ya ba shi kaya ba shi ko ya ce a biya shi ba da wani bambanci shari'a ba ta halatta kasuwanci tsakanin miji da mata ba ne ya halatta musamman mijin da zai karya ki ai bai kamata ki bude masa kofa ya zo ya gurguza ki ba manzo Allah yana cewa man amana billahi wa rasulihi wa aqama salata wa sama ramadan wanda ya imani da Allah da manzon Allah kuma ya tsayar da sallah ya azumin wata ramadana kaji kana haqqan ala Allah hakki ne akan ubangiji tabaraka wa ta'ala an yudkhilahu aljanna hajara fi sabilillahi aw jalasa fi ardihi hakki ne akan Allah Allah ya wajabta wa kansa sai ya shigar da shi aljanna tunda yayi imani da Allah ya kuma yi azumin wata ramadana hakki ne akan Allah sai ya shigar da shi aljanna shin yayi jihadi a yayi hijira ko ma zama ya a gidansa to kun ga wannan yana nuna mana falalar azumin watan ramadana mai yin azumi kawai alkawari ne Allah ya ce sai ya shigar da shi aljanna abu na bakwai watan ramadan shine watan da Allah ya so a rinka yawaita umra a ciki Allah ka ba mu kuɗi ka ba mu visa ka ba mu dama da za mu je mu yi umra a ramadan wallahi malam amina ina ja maka kunne in ka kuskura Allah ya hore maka baka yanki tikiti ka je kai umra da ramadana ba ba karamar asara kai ba kuma in za ka tafi don Allah ka kira ni mu tafi ni ma ka karɓi fasfot ɗina don Allah ka haɗa da nawa mu tafi amma sai ƙarshen watan ramadan ka san na zuwa tafsiri me yasa na gaya maka wannan annabi ya ce umratun fi ramadan yin umra a watan ramadan ka hijjatun ma'i kamar yin aikin hajji ne tare da ni duk wanda ya je ya yi umra karɓaɓɓiyar umra lafiyayyar umra a watan ramadana to Allah zai rubuta masa kamar ya yi aikin hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam
kaga ai dole ne ce ka yanki tikiti
Allah hore akan a ya hore ai matarka nawa yanzu dan Allah ka faɗa sirri ne ko baka da nauyi baka da nauyi akan ka baka san wahalar duniya ba tukuna amma dakta ka hada kuɗi ka je kai umra wasu ko da yake na sa almajiri ne kai amma wallahi duk wanda Allah ya hore masa ya bashi dama ina ba da shawara ya je ya yi umra a watan ramadana inda da hali bayan ya gama sauke nauyin gida da taimakon talakawa yawa to tambayar da zan kenan dakta wasu ai na san za ka yi ce zan yi togace ka je ka yi umaran nan gara ka fito da kuɗin umarar ka taimaka wa mabukata kamar ya ma fi wannan umarar da za ka je ka ya zancen yake yadda zancen yake shine daidai a ce ka ciyar da mutane ka taimaki mutane makotanka ka ba da taimakon azumin ramadana sannan ka tafi ka je ka yi umra shi ya fi
haɗa biyu ke a ƙwarai ku da gaske na ai ba za mu sariyar da wannan hakin ba amma abin da ake faɗa akwai alhazan da sai su bar iyalinsu cikin matsi su bar makotansu cikin matsi sai su haɗe kuɗin su ce wai sun tafi umra shine malamai suke ce a ai ciyar da ɗan adam kuma ka bar mutum a yunwa wanda yana da hakkin ka ci da shi ka je ka sauke nafila ka bar wajibi nan ana numa wajibi ne in makocinka yana cikin yunwa ka taimake shi wajibi ne idan talakawa suna cikin bukata ka taimaka musu duk da ba za ka iya taimakon kowa ba amma at least na kusa da kai to sai mutum ya bar wannan zuwa umran nan kuma ya je sau ashirin sau talatin to kaga ya bayya abin da yake aujab ya je ya ɗauki sunna ko mustahabi shine abin da malaman suke nufi amma da mutum zai haɗa guda biyu ya ciyar din ya taimaka tun da Allah ya bayar sannan ya yanki tikiti ya je kuma ya umra ya ibada kaga can ya taimaki mutane nan kuma ya taimaki kansa me yasa malamai suke faɗan wannan bayanin cewa yafi na farkon ciyarwan ai saboda wancan taimakon wani ne za ka samu ladan kuma ka yaye wani damuwa wannan zuwa umra kuma kai kaɗai ta shafa lada ne kawai iyakaran kanka kai wa hidima wancan ku kai wa mutum ɗari hidima to kaga ai akwai bambanci to shi za muka ce a haɗa guda biyu amma ku rinka tafiya kuna alfahari da suka riguna da riƙe wayoyi masu tsada a gindin harami kun bar makotanku suna cikin talauci da yunwa wannan ba daidai ba ne kuskure ne sannan ya zo a hadisi ingantacce riwaya mai inganci manzo Allah ya ce umratun fi ramadan ta'dilu hijja hadisin bukhari da muslim kenan umra a cikin watan ramadan mala aminu ta'dilu hijja daidai take da aikin hajji ma'ana duk wanda ya je aikin umra aiki a umra a ramadan kamar ya aikin hajji amma fa ba wai ta sauke masa yin aikin hajji ba ne ba tambayar da da zanki eh ba ya sauke masa aikin hajji ba bai taba aikin hajji ba har yanzu yana na a kwarai kuwa yana na akan su ya je amma kuma wai falalar za a rubuta masa kamar falalar aikin hajji umratun fi ramadan ta'dilu hijja hadisin bukhari hadisin muslim malamai suka ce ai fi thawabi a wajen lada la annaha taqumu maqamaha fi isqat al-fard ba wai ana nufin wannan umrar tana tsayawa a matsayin aikin haji wajen sauke nauyin farilla ba abu na takwas watan ramadan shine watan da aka ce yafi wata dubu ibada a cikinsa dare ɗaya a cikin watan ramadana yafi wata dubu la ilaha illallah allahu akbar inna anzalnahu fi lailatul qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ومي في فيكم أكرمك الله نعم في فيكم شيني دوان الله يدات الدشي da yin ibada a cikin watan ramadana musamman a watan a ƙarshen wata musamman a daren lailatul qadri ya tsaya daren nan guda goma gaba ɗaya ibada? Khairun min alfi shahar ya fi wata dubu, wata dubu nan ya kai kusan shekara tamanin da wani abu. Za a rubuta masa lada dare ɗaya, saboda shi dare ne da Allah ya saukar da Ƙur'ani a cikinsa, ina an zalla fi lailatin mubaraka. Mun saukar da Alƙur'ani fi lailatin mubarakatin. a dare wanda yake mai albarka a dare wanda yake mai albarka kuma ƙur'ani ya yi bayani kuma ƙur'ani ya faɗa cewa shi daren ainihin wato lailatul qadri a dare ne wanda yake duk wanda ya dace duk wanda ya dace da ibada a cikin wannan dare duk wanda ya dace da ibada a cikin wannan dare ina maimaitawa a wannan daren kaɗai za a rubuta masa kamar ya yi ibada shekara tamanin da wani abu yanzu malam kana da kana da wani garanti za ka kai ma shekara tamanin da wani abu kuma yanzu kai ka san ibadar da Allah iya da ita ce shekara tamanin da wani abu malam mutane su zo su kwanta a goman ƙarshe ko kuma ka ga yara suna bol a titi bol fa a wata ɗabi'a yanzu da ake a garin nan a goman ƙarshe ana can ana tahajjudi limamai suna ta karatun ƙur'ani amma wai samarinmu wai suna bol a tituna saboda ba wata gwamnatin da za ta hana su ce su je su yi sallah yaran da ake so su yi addu'a Allah ya bada ƙasa zaman lafiya su yi addu'a Allah raba mu da mashaya su yi addu'a Allah raba mu da barayi su yi addu'a wa iyayensu iyayen suna can suna kuka a masallaci suna sallah su kuma suna bol a bakin titi wallahi wannan is very unfortunate abun munin sa ya isa ba daidai bane kuskure ne kamar yanzu lokacin da ake wannan zaben election din za ga wasu yara kawai in an a ranar kawai bal suke raba a manyan tituna ku bara ku je ku yi ba bara ku je ku kwaci yancin ku ba bara ku je ku taimaki kasar ku ba ana zuwa ana zaben ya za a kubutar da ƙasa daga damuwa daga jiha daga matsala daga kaza daga kaza kowa ya je zaɓi wanda ya ga ya cancanta ya dace amma ku bal kuke zuwa kuke yi saboda ba ku san kishin kanku ba saboda ba kwa kishin al'ummarku ina ma da kun je kun yi zaben kun dawo in kowa ya ƙi zuwa ya je ya dawo duk wanda ya tara mutanen banza ko ya tara mutanen da ba na arziki ba shi kenan sai je abin da zai ya za ku yi bayan da za ku yi ta haka ba daidai ba ne wannan kuskure ne wannan ɗabi'a ta zaman ƙwallo a wannan lokaci haram ne to akwai kuma masu kallo fim ustaz a goman ƙarshe fa ana sallah ana tahajjud wallahi malam yara sai kaga sun kunna fim suna kallo wasu ma za ka ga da wayoyinsu suke zama a bakin titi suna kallon fim a gefen masallaci wasu wasu ma a gefen masallaci wannan wulakanta addini ne wannan cin mutuncin shari'a ne wannan rashin tsoron Allah ne sannan yaron nan idan ya tashi bukatar wani abu kuma sai zo wajen limamin unguwa ya masa addu'a ba za a maka ba ko ya ce yana neman rahama ko yana neman jin kai ko yana neman kaza ba za a yi maka ba saboda baka mutunta kanka baka kimanta kanka ba dan Allah samari matasa ku gyara kuma iyaye ku sa ido akan ƴaƴanku Allah ya gane da mu da haka ya ku ƴan uwana a takaice daurayar da zamu yi shine a shi wannan wata kun san shine shine khairul shuhur shine mafi alherin watanni ga baki daya shi wannan wata na na Ramadan da Allah muna kira ga ƴan kasuwa a sauƙaƙa wa al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin kasuwanci wannan shine kiran farko da muke yi lalle 'yan kasuwa su sauƙaƙa wa mutane a wannan wata don Allah mu ga alamar sauki sannan muna kira ga gwamnati har yanzu karo na gaba kira na gaba har yanzu halin da ake ciki na ƙarancin kuɗi a hannun mutane mun yadda gwamnati ta amsa kira an dawo da karɓan tsofaffin kuɗi to amma dai har yanzu kamar bata canza zani sosai ba saboda yanzu ma za ka ga layi a banki layi ka gama cin uban layi sai a baka dubu goma kana da miliyan ɗari sai iya dubu goma za a baka ƙa'idar ma ita kanta ta babban bankin ma dubu ashirin ne za a baka za ka iya karba yanzu wanda yake da larurar zai je sai ragon layya ko ragon suna ko kayan ɗinkin yara a kasuwa ko kuɗin ɗinki bai karba ba tsakani da Allah har yanzu an bar mu a takura a matse a yi ƙoƙari a sauƙaƙa wa mutane kuma muna fatan 'yan siyasa da suka yi alkawari suka ce in sun ci za su yi kaza za su yi kaza to ya kamata a yi har yanzu mutanenmu na ƙauye a kasuwar shanu ba sa karɓan transfer ko muna da kuɗi a banki in mun je ƙauye mun su shanu da za mu yi kasuwanci ba za su karɓi transfer ba har yanzu mutanenmu na ƙauye a kasuwar dabbobi ba sa karɓan transfer har yanzu mai sai da kaza mai kaji kwanan nan wani ya kawo kaza zan siya na ce a kawo kawo ne ce ai malam ni ban da kawo ka ban kuɗi kawai haƙurin dole muka haƙura ina buƙatar kazan nan malam na haƙura na batta to kaga akwai akwai takura gaskiya ma'ana ci gaban ƙasan bai kai ta iya jurewa wannan yanayin ba wata jarida a satin da ya wuce ta buga cewa a iya 'yan watannin nan an yi asarar wajen tiriliyon a kasuwanci ba a ciniki ba kasuwa ‘yan ƙauye ba sa shigowa ‘yan ƙasashe ba sa shigowa ‘yan Nijar sun daina shigowa ‘yan Kamaru ‘yan Chadi sun daina shigowa Najeriya su kaza su sai kaya me yasa saboda ba su da kashi hannunsu ɗan Kamaru ina ruwansa da wani akawun ɗin Najeriya da zai je buɗe ba da ma damar da zai buɗe so dan Allah muna kira albarkacin watan Ramadan ɗin nan a taimaka mana a dan sauƙaƙa mu ga kuɗi suna walawala mutum ya rinka cifole da bakin sai na kawo iyalinsa Allah ya samu dace.
Amin. Duka duka iya abin da za mu iya kama kenan a madadin Ahmad